ga malaria ga rashin cin abinci ga kuma wurin da zafi sai zufa ta karyo mini na fara jin jirihe na zauna to Allah da ikonsa na je gida an mun allura likitanmu ya zo ya man allura alhamdulillah na samu sauki dama zuwa na kurkuku na yi musu complain na malaria to sun mun test a laboratory nasu suka fitar da ruwan cewa malaria din ta zama very high saboda haka nan suka fara bani magani tun daga can na dawo gida kuma ina sha to Allah da iko yau sai ta kada ni to Allah ya saka fara ne kamar yadda aka sanar da jama'a cewa yau din nan akwai gagarumar muhadara da za a gabatar da malamai daga wurare daban-daban to wannan muhadara akwai wadda ta fita ita ce ta sati mai zuwa insha Allahu kafin mu fara gabatar da malamai akwai dan wani ƙarin bayani dan akan hudu ba ta ta sallan juma'a kun san a ciki nace gwamnan Bauchi yana so ya tada rikicin addini a Bauchi saboda siyasa me yasa na faɗi haka a yanzu nan daidai wajen karfe shida da minti ishirin da shida an kawo mun sammaci gashi ku dauka me kake ne wai kai ranka da kyau
gata kowa ya ganta in dai kun ganta zan yi bayani yanzu yanzu a kawo mini wadda bai kamata a ce bayan karfe shida ma a ce an yi sabis din mutum ba amma dai gashi yanzu aka kawo na kuma karba na sa hannu in ce an gani to barin karanta muku ji bauchi state judiciary uh, afa shari'a court number one bauchi daga ofishi na cr nomba na karan gashi nan 120 uh, kara aka ce between commissioner of police Bauchi State and Dr. Imam Idris Abdulaziz kun san dama can da aka kai wajen majistare da farko nan ma an kai ta ne a karkashin commissioner of police yana wakiltan 'yan dariƙa na ƙungiyar fitiyanul islam ko fitina islam akai aka kai da aka je kuma gwamnati ta ƙaura a ƙarƙashin attorney general wadda aka saukar da su ina jin ko jiya ne ko shekaran jiya a ƙarƙashinsa ne lauya ya tashi mai suna idris ne ya sakan nan ɗinsa salisu idris wadda yana jin kamar shi ne sakatare a wannan ɓangare ɗin lauyoyi na gwamnati da kansa ya tashi ya roƙi shi alƙali na magistrate court cewa yana son za su karbi wannan kes daga wajen 'yan ɗariƙa ya zama da gwamnati muke yi wato ni da gwamnati kenan gwamnatin ƙaura kuma alƙalin ya bayar 'yan sanda ma sun bayar to sai sa abun mamaki sai aka sake cewa kuma ba su commissioner of police tun da judiciary ta karba judiciary sun karba ko kuma mu ce attorney general ya karba a ƙarƙashin sa da yi a ce kuma ba su commissioner of police ai bata taso ba tunda su sun riga sun yi handin over sun mika yaushe da saki cewa kuma da ni da police commissioner of police muke shari'a kun roƙa kotu ta baku lauyoyi na sun yadda OC legal ya yadda yanzu kuma sake cewa an maida ita afa shari'a court 1 kuma dudu da police commissioner to ya kamata ku sani kowa ya ji karara wannan kotu da aka kai ni an gaya mun alkalinta ɗan ɗarika ne eh kenan kuma dama da suka fara ƙara na ɗan ɗarika ne da kun ga gwamnan bauchi yana so ya haɗa fada tsakanin ɗan ɗarika da ahalin sunna yana so ya haɗa fada tsakanin ɗan ɗarika da ahalin sunna a bauchi wato yanzu yana son ku ahalin sunna ba na duniya ba don ya hada fada da su ba na Najeriya ba don ya hada fada da su to yanzu abin da yake so na Bauchi saboda haushin abin da ake yi yana son duk inda kuka dan dariƙa ku buge shi kike nan sai rikici ya tashi haka yake so ya zama an samu religious crisis tsakanin almajiran malam Idris Abdulaziz ni kenan da yan dariƙa kuma wanda ya hada shi ne gwamnan Bauchi kun fahimta ko ba ku fahimta ba ne a samu daman dada cutar da mu dama da na fahimci filan ɗinsa wancan karo da aka kai ni kotu aka kai ni kurkuku yasa na aiko na ce muku kwantar da hankali kada wani ya yi fitina kuma kuka ji kuka amsa to yanzu ya sake kunno wata wutar to amma kafin a je kotu ku saurare ni ku ji tsaf mun yi bincike a doka yanzu babu shari'an musulunci a bauchi a court of appeal na jos ta yi kansilin ɗin shari'ar musulunci a bauchi babu ita an kuma ƙoƙarin ɗaukaka ƙara wajen supreme court hasali ma alƙalin da ya yi wannan hukunci alƙali ne na benue wani kirista a ƙarƙashin kan ya mutu a satin da ya mutu lauyan nasu ma ya mutu to har yanzu maganan da ake yi supreme court bata dawo da shari'a na bauchi ba to tunda a bauchi babu shari'a kuma an kai ni na karshen shari'a da wanda doka da hukunta ne kotun shari'an babu ita duk abin da da ake da sunan shari'a ana yinsa lokal ne lokal ne ba bisa doka bane kuma ana zuwa gaba da arusa so da kan nan wa kafallahu almu'min kitala muna zuwa shari'a ku sani in muka zo damu shirye damu shigar da PO ba ku da daman horumin ku yi wannan shari'a ba ku da ita a doka babu sai an je supreme court tukunna wannan mun yi magana da san wadda abin yake hannunsa shi ne ma yi ta kokari wajen sarkin musulmi jan waye a dawo bauchi su da shari'an ta har yanzu ba dawo ba ba ma tattauna matsalan ba saboda ba a da wata dokar da za hukunta ne a karkashin ta kowa ya sani gwamna ne yake so ta da fitina a bauchi kowa ya ji abin da yake sa yake so ta da fitina din saboda magudin zaɓe da ya yi kuma an gano ba gudun kala-kala an je kotu yana jin tsoron za a kwace to yana sai kokarin kafin ya bar kujeran ya tada fitina yana shi da gaskiyar magana yana son kafin ya bar kujeran ya tada fitina to wannan fitina da za ka tayar insha Allahu za ta cika kuma za ta kare a kanka da iyalanka za ta ci ka za ta ci haulan gidanka za ta ci ka za ta ci zuriyanka don ka fada da dukkan salaf da alin sunna na duniya ba na Najeriya ba ka hada fada da su da na Afirka da na Najeriya da na Bauchi kuma insha Allah sai mun ga bayanka sha'a man asha sha'a man sha'a wa aba man aba sha'a man sha'a wa aba man aba wannan shine matsayin mu saboda haka nan takaddan na karbe ta amma ba su da shi a doka za su hukunta ni don ba ma shari'an aboci duk wani abin da aka karkashin shari'an musulunci aboci illegal akai local akai ba gaskiya bane kuma muna zuwa gaba da abu gota in kuna son hukunta sai kun je supreme court an dawo aboci state kuna da shari'an ta don babu ita an soke ta a shari'a court appeal kuma dalilin soke ta shine akwai wani yaron da ya musuluntar da wata kirista a nan bauchi ya aure ta sai kan suka shigar da ƙara suka ce wannan ba aure bane an musu fashin su ne aka dauke ta kamar yadda boko haram suke daukan ƴaƴan mutane su je su aure su haka aka yi musu da aka yi shari'an a nan bauchi suka ci a'a bane ne shi yaron da aka yi wannan sharɗin ya ci nasara sai kan suka dauka ƙara zuwa jas to ana zuwa kursi ne wani alƙalin da ya mutu kirista ne shi ne ya soke shi abin shari'a ta ta bauchi gabaki daya sau da kanan ba a yi sa yi wani abu ba sai an je supreme court an dawo da ta zo aboci ba maganar shari'a babu ita ko ya ji wannan ko bai ji ba saboda haka muna zuwa da mu ce wannan kotu ba ta da hurumi balle ma ta kai ni kotu ba ta isa ba a karkashin wani dokan babu ita shari'an babu ita hurumin babu ita sai mu ga abin da za ku yi kuma alƙalin da aka ne an gaya mun cewa ɗan ɗariƙa ne kuma ɗan ɗariƙa bai sai mun shari'a ba dama su suka kai wannan ƙara su ne bai isa ba sai ku nemi kotun da za ku kayi kowa ya kansa ya waye kun san halin da ake ciki an sa ranan ranan shari'a ne shine talatin da ɗaya ga watan biyar da wannan wata watan biyar don haka nan talatin da ɗaya ga watan biyar ku tafi kotu ku je ku cika ku je kotu ku cika kowa da kowa ya je bari mu ga yadda alƙalin zai mana shari'a a matsayinsa na ɗan ɗarika dama su ka kai ƙaran za mu gani waye bai fahimta ba to ku yi addu'a wannan gwamnati Allah ya karya ta Allah ya karya ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا كلا إن الإنسان ليطغي أن رآه استغني na'am أن رآه استغني ya daina da wadata إن إلى ربك الرجع Ya manta dai- ya manta zai koma wurin Allah إن إلى ربك الرجع ya manta zai koma wurin Allah أرأيت الذي ينهي ka ga wanda yake hana bawa na sallah عبدا إذا صلي juma'a da ta wuce waccar Na'am.
ban yi juma'a ba ban yi hudu ba ba wa ya hana ni gwamnan Bauchi Na'am.
an ra'aita allazi yanha abdan idza salla Allah ce kaga wanda yake hana na bawa na sallah in yana sallah eh ci gaba أرأيت إن كان على الهدى dan na kasance akan shirya nake fa أو أمر بالتقوى ina wa'azi ne ina ce ayi takawa a ji tsoron Allah aiki na kenan أرأيت إن كذب ba ku وتولي labari in ya karyata wa'azin da ake masa ya juya baya ya takabburanci dama mutakabbiri ne ألم يعلم بأن الله wai يري san Allah yana ganin sa bane lokacin da yake shirye makirci da yan dariku
كلا كلا كلا
an ci كلا karfin ka an ci كلا karfin ka an ci karfin كلا ka لئن لم ينته لنسفعا بالناصية Allah yace wallahi in bai bari ba za mu ja gashin goshin sa za mu ja gashin goshin sa in bai bari ba ناصية كاذبة Gashin go- خاطئة gashin goshin mai sabo gashin goshin mai sabo sabo iri iri iban dukiyan al'umma Na'am.
jin kada kade Na'am.
jin wake wake Na'am.
tsafi Na'am.
shirka Na'am.
bin bokaye Na'am.
فليدع Allah ناديا ce kira duk wanda da kira duk da- kira duk wanda zaka kira Na'am.
سندع Allah ce ni الزبانية zan kira zabaniyawa Na'am.
suwaye zabaniyawa mala'iku Na'am.
ci gaba كلا كلا كلا كلا ba kai ba كلا لا تطيعه واسجد واقترب idan yin su kai ka masa biyayya kai su jada ma Allah ka nemi kusanci ga Allah Na'am.
ga Allah nake neman kusanci ba ga kai ka ba ga wurin ka ba Na'am.
إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر. Allahu akbar Allah kai kadai muke bauta iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa wa iyyaka nasta'inu kai kadai muke neman taimako ba ma neman taimakon inyasi ba ma neman tijjani ba ma neman taimakon abdulkadiri ba ma neman taimakon shehu dan hodiyo kai na manzon Allah ma ba ma nema in mun shiga musiba Na'am.
faqad ma anta qadir فقض فقد ما أنت قاضٍ. abinda da kai ka je ka yi كما تقضي هذه الحياة الدنيا iyaka ka kashe ni in ka kashe ni kai ma za ka mutu iyaka ka kai ni kurkuku ni na je kurkuku ta hanyar da ba shi za ka je ba kuma za ka je kurkuku ta hanyar da ba shi zan je ba ni na je akan tauhidi ne kai insha Allah za ka je kurkuku akan sata sai ka je kurkuku akan sata In sha Allah.
insha Allah Insha kuma Allah.
duk bokayen duniya na in ba in duk bokayen ka ne ba ra'asul jarima ba sai ka je kurkuku insha Allah Na'am.
ci gaba فكيدوني جميعا gaba ɗayan ku kuyi man makirci ثم لا don Allah kar ku saurara mini kaura kar ku saurara mini kaura kar ka saurara mini da da kai da bokayen kaura asul jarima kar ku saurara mini قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا هو والله فليتوكل مولانا
المؤمنون.
هو مولانا Shine majibincinmu هو مولانا shine majibincinmu هو shine مولانا majibincinmu وعلى الله فليتوكل kusa المؤمنون akan wannan aya ne ma fa duk musibar nan ta taso cewa Allah shine majidincin mu mai daukan al'amarin mu mai taimakon mu ba Inyasi ba ba Tijjani ba ba Abdulkadir ba ba dan Hodiyo ba ba manzon Allah ba Allah ne wannan aqida da ita za- za mu mutu billahi alladhi la ilaha illa huwa in an samu bindiga a kirjina zan ce ba abautan kowa sai Allah ko ba na yi mace kowa sai Allah har da ku kuma haka mu ma insha Allah ba gudu ba ja da baya to in ko haka ne in ana yakan mu kan wannan aƙida ne wanda ya yake mu yayi kuskure ba zai ci nasara ba
وما نقموا منهم na'am إلا أن يؤمنوا بالله إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد wannan aya ita na karanta yanzu a sallan magariba lokacin da kafirai mujrimai criminals suke azabtar da muminai ta hanyar tura su a wuta ƙarshe Allah ya ce wa ma naqamu minhum ba su azabtar da muminai ba ba su cutar da su ba ba su yi musu azaba ta ramakon gayya ba illa an yi uminu billahi al-aziz al-hamid sai sun yi imani da Allah ne mabuwayi shi kadai suka ce shi za su yi bautawa shi za su nemi taimakon sa ba wani ba akan wannan aka yi musu sai karshe Allah ya ce innal ladina fatanul mu'minina waɗanda suka fitini mu'mini suna musu azaba suna azabtar da su summa lam yatubu suka mutu basu tuba ba walahum azabu jahannama akwai wutan jahannama tana nan tana jiran su walahum azabul hariki azaba ta gobara tana jiran su saboda haka nan in ba ku tuba ba akwai azaba ta gobara tana jiran ku ko yanzu ko an ji ba in kun mutu وما تنقم منا إلا أن آمنا ba ba komai suke mana na ba dan mun imani da Allah ne ubangijinmu إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا dan iyaka da abudu wa iyaka ta zo mana shi ne kuka mana mana azaba muna karanta su goma sha bakwai a kowace rana in mun yi kamsu salawati kuma mun fahimci abin da take nufi mun dabbaka sako ya je sako ya isa har dan anti ya fahimta na'am
kun ga duk wannan fadan da ake yi wallahi dan an ga an fahimci sakon ne hatta yan dari da sun fahimci ba fahimta ba ba za su ce komai ba to amma sun ga an fahimta cewa ba wadda ake neman taimako sai Allah don haka kenan tijjani bai da fili inyasi bai da fili abdulkadiri bai da fili sai Allah kawai shine hauka ya tashi kuma gwamnati ta fito ta taimake su kun ga yan- kun ga yan- eh, wadda suka ga ranar fitiyanu gwamnati ne ta sa su a gaba ita ce kawai su kaban ne an sa su a gaba ne amma ba su da ainihin da gwamnati muke faɗa da gwamnati ce saboda ban yi shi ba oh dole ne sai na yi ka ila ƙaura dole sai na yi ka ila a lokacin da na ƙi yin wani na na yi ka kai a lokacin ina da yanci yanzu kuma da na ƙi yin ka na yi wani yanzu ne ka cire min yanci eh haka ne mana lokacin da na ƙin ma na yi shi lokacin ka ni dan najeriya ne ina da yanci in zaɓi wadda nake so amma yanzu da na sai zo ban yi shi ba na yi marshal shine na zama mai laifi shine yake so yanzu ya azabtar da ni to ni abin da na ɗauka jarrabawa an kai ni abuja dss saboda ƙaura yanzu kuma shi ma ya zo ya kai ni kurkuku haka ake haka ya faru jarrabawa ne a kansa ma ya ji haushin ya bar gwamnati yana gani na ka da shi yasa aka kai ni DSS aka raba ni da matana aka raba ni da iyalaina aka rasa mai ma da tuhume ni a a DSS din ba laifin da nayi kamar yanzu ma billahi allazi la ilaha illa huwa da gwamnati da yan dariku duk sun tabbatar da ba laifin da nayi ko a dokar haka وجحدوا بها sun yi musu amma wasai kanat واستيقنتها أنفسهم ظلماً.
ظلما wallahi sun وعلوا san ƙarya suke mini zuciyarsu ta yadda ƙarya suke mini amma sun yi musu a baki saboda girman kai da ɗagawa da zalunci suka manda mu wai public disturbance a nan ma ga abin da suka faɗa suka ce eh, yawa inciting disturbances wai na zuga a yi tashin hankali wa na zuga Allah ya tsine wa mai ƙarya aqida ta da na burtso da ita na fito da ita dokan kasa ta ba mu shine inciting disturbances ba ku tsoron Allah ba ku tsoron gabansa wane zuga wane wane ce je tashi hankali ai ummin da na bar ma ya karyata ku ba har a BBC ba an faɗa ba na ce karkuwa ta da hankali amma dan ba ku da kunya kuka ce public disturbances a inciting disturbances wani nake zuga ai tashin hankali wallahi da ne mai tashin hankali ne wallahi ba bauchi ba Najeriya ba ba za ta zauna lafiya ba
sai
wallahi tallahi da abin da zai faru a ƙasar nan sai yafi na boko haram amma su sun sani fitina nawa na kwantar a bauchi a zamanin Ahmad Mu'azu fitina nawa na kwarar- na- na- na- na- na- na- na kwantar sai da ta kai mu police commissioner da aka tada ana kone-kone a bauchi ya ya rasu eh, eh, s- eh, sibi ba ne ne bete ya gagara kwantar da ita sai da ya zai roƙe ni har gida ce malam ina son za mu shiga mota da ni da kai a matsayin na police commissioner a koyar da zai tura mu za mu shiga garin bauchi yara sun sassa taya suna konawa na san kai magana za su bari haka muka shiga a mota ina gaban mota police commissioner yana bayanta daga ni sai direba muka fara da jahun nan muka samu yara bila adadin suna kona taya na fito suka yi kabbara nace ku daga taya suka daga muka sake tafiya ATBU ATBU ga ta nan university ɗalibai za su shigo cikin gari ni ne adireshin ɗinsu na ce ku kwantar da hankali ba su fita kuma suka hakura muka tafi muka tafi federal poli har sun fito za su shigo cikin gari ni na ba su hakuri suna kabbara ba su fito ba amma dan iya shege da muna hurci wai yanzu ku rubuta mu wai sai sai a mere sai tun disa ba sai Allah ya tsine uwar mai ƙarya kuma wallahi kan wanda sai Allah ya jarrabe ku sai kun zama alafil fitnati sakatu ألا في الفتنة yanzu ne da سقطوا ku bada cikin fitina وإن جهنم لمحيطة بالكافرين kun mun ƙarya kun mun ƙarya kun mun kage kun mun sharri saboda siyasa a lokacin da aka yi sayawa kiras a nan bauchi lokacin ina university ta jos na dawo ina masters a na shigo garin nan karfe 11 tun daga gidan mai na ga ba mota ba komai ni ba wanda ya labari lokacin ba waya ta hannu ba da ya gaya mini sai jikina ya bani ta bauchi sha ɗaya ba mota akan titi ina zuwa ya samu kofar gidana nan ba masa ta tsinke an cika maza da mata ina zuwa yara mai suka suka su suka ce malam ka ba mu izini in muka shiga gari na ko- ba abin da ko da kashe mu sai mun kona na miƙe na ce musu to mu aqidan mu ba fada da gwamnati ba ba demonstration don Allah yana ba ku hakuri kowa ya watsa ya je gida ya kwantar da hankali rikicin da ba yi ba kenan amma da ke kutse da nuna yanzu kuka samu wai inciting disturbance Allah na kai kara wurinka Allah na kai kara wurinka Allah ka fi su sani na in ni mai tada fitina ne in ba ni mai tada fitina ba Allah ka sani Allah kai kunci tsakanina da su Allah kai kunci tsakanina da su a cikin shekara 30 da nake karantarwa ga ya mun dalibi na ɗaya da ya daki wani ko ya kashe wani a cikin bauchi ku gaya mini in ba ku kawo ba Allah ya tsine muku albarka wani abu yana da ƙona rai wai idan mutum fasiki fajiri ne sai ya mare ka ya fashe da kuka mutum ya cika fajiri kenan ya mare ka ya fashe da kuka ya ma shari ya ce kai kai to yanzu da mu ga dokan da da- da ta za ta fasara cewa inciting disturbance da mu gani na ta da hankalin wa na ce wa ya ta da hankali wa ni da aka cutar da ni aka kai ni kwana bakwai a kotun da bata da hurumin sauraro aka raba ni da matana da 'ya'yana da abokaina da wurin business dina ku ba ku zama fa inciting disturbances ba kun san cewa ni dinan sai figo kai a doka ma ni za a iya bani civil recognition a bani belin kaina tunda an tabbatar da yau ko kucin kinkisa kai ba inda zan je zan tafi in bar masallaci na in bar yayana in bar matana in bar makaranta na to a irin wannan a doka ana iya bada belin kaina ma amma da ke alƙalin gwamnati ne ta ce masa ga abin da ake so a yi ya tura ni kurkuku kuma aka zo belin ma ya sa sharuɗa wanda yana da yakinin ba zan gudu ba in ce ina to a irin wannan a doka akan bada self recognition kai belin kanka da kanka ina da masallaci ina da makaranta ina da asibiti ina da garu ina da iyalai in je ina in je ina
almajiranka kaca-kaca ko ina Allah kai kunci tsakanina da su wallahi wallahi kun ji nayi rantsuwa sai Allah ya jarrabe su dukan su bari in ba ku misali idan kun manta ni ban manta ba a lokacin da muka yi sallar juma'a a garin nan aka ce ba mu nemi izinin sarkin Bauchi ba aka da baki da police commissioner na lokacin ya turo mana yan sanda da ruwan zafi 500 sai da suka je suka sha giya a Morocco suka zo suna ibu suna harbe akan dutsen tanshi suka zo suka dake mu aka kaɗa mu da 'yan fashi kwana goma sha ɗaya ba daily menene mun yi sallan juma'a to albishirinku police commissioner da ya yi haka sunansa hamsar ɗan sokoto ne ya mutu ku samu shi a lissafi sarkin baucin da ya saka cewan amun haka ya mutu malamin malamansa da ya dinga hura abun ya mutu limamin sai da ya dinga hura abun ya mutu prosecutor na kes din ya mutu shine dan ladi ilela kun san haka sannan IPO na kes din ya mutu dan sandan ma da yazo ya buge ni nayi raka da yace sallan ta kare dan jahun ne ya mutu bakwai haka ne to ina tabbatar muku a yanzu duk waɗanda suka yi kes din nan sun koma wurin Allah sun tabbatar da ake su ba ɗaya da yake raye ni ne nake raye a waɗanda aka ɗebo ma mukabala za a gidan sarki majoransu sun mutu akwai ibrahim sallama ya mutu akwai limamin bauchi malam ino jahun ya mutu akwai sallama wane ne baba ma'aji ya mutu haka ne hadi ya mutu kaninsa ya mutu ko gane bane ina irga mu daga cikin malaman da suka dace wannan waɗansu ma ni na manta da sunan su duk sun mutu ado musa li- waliyin kuka mai karaman kuka ya mutu eh ajiyan bauchi da ya tashi je har kotu yace wai idan an bani nayi juma'a na na kunyata masarantan bauchi shi ma ya mutu galadiman bauchi a gabana yake cewa a gabana yake cewa a bayo balantu guri dai kure ni shi ma ya mutu to yanzu wa ya rage sun mutu insha Allah waɗannan ma duk za su mutu ko da mu je gaban Allah wallahi duk za su mutu
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم kowa da saka masa da aikinsa kowa إن الله سريع الحساب Allah mai gaggawan hisabi Allah mai gaggawan hisabi yanzu sun je sun tarar da aikin su shin sallan juma'a a shari'ar musulunci sai an nemi izinin sarkin gargajiya ina yake ko a qur'ani ko a hadisi makirci akai mana to wanda suka yi makircin duk suna cikin ƙasa kuma za mu je mu tarar da su za a yi mana hukunci to kuma ku ji daɗin lokaci za a neme ku a rasa za mu kuma je gaban Allah kuma kamar yadda na faɗa تحسبن الله غافلا عما ما عما يعمل يعمل الظالم الظالمون Allah ta kafin zato abinda azzalimai suke wa Allah ya rabkan Allah bai rabkan yana ganin su inna rabbaka da birnin sa'ad Allah yana nan yana jiran su إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه shin dan الأبصار Allah in ba dan abun kunya ba ba- ba dan abun kunya ba da mutum ya bai tafiya ban rekod mummuna ba da rekod wai a zamanin gwamnatin ka dan mutum ya fito ya ce kawai Allah ne ubangijinsa shi zai nemi taim- shi zai nemi taimakonsa a taktuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum وقال bil bayt- رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه mutum ne ba mutum ne ba a majalisar fir'auna ya yi imani da annabi musa amma ya ɓoye imaninsa saboda jin tsoron cutawan fir'auna ya ce a taktuluna rajulan yanzu za ku kashe mutum yana nufin annabi musa an ya kula rabbi allah dan ya ce kawai allah yake neman taimakonsa أتقتلون رجلا yanzu za ku kashe mutumin da ya ce allah ne abun bautar sa shi ne abun taimako أتقتلون رجلا أن يقول ربي وقد الله جاءكم ci gaba.
وقد جاءكم بالبينات من ربكم alhali na zo muku da hujja iyaka na budu wa iyaka nasta'in amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su. na zo muku da hujja na zo muku da hujja wa qad wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum ya zo muku da da hujja daga qur'ani eh إن يك كاذبا فعليه idan كذبه ƙarya nake ai ana yi wa Allah ƙarya ba Allah ne zai kama ni ba me ya shafe ka kaura me ya shafe ka babu in yaku kaziban fala yakzibu in ƙarya yake yi ƙaryar sana kansa amma wa in yaku sadiqan fa وإن يك صادقا يصبكم يصبكم بعض الذي يعدكم idan gaskiya na faɗa idan gaskiya na bayyana abinda nake faɗa na azaba wallahi sai ya same ku kamar yadda ya samu fir'auna ya yi takabburanci ya ki bangana annabi musa abinda yake gudu ya same shi allah ya halakar da shi kuma fir'auna ya shirya wannan makircin ya fada kai ma yadda ka shirya wannan makircin insha allah sai ka fada a ciki sai ka fada fir'auna ya gayyaci mutane da gari gari gari ya ce a zo a bi annabi musa kuma suka bi shi suka je suka fada a ruwa fir'auna ya fada a ruwa ya mutu suka mutu A- Allah ya ba- ya- ya halakar da su da makircin su kai ma yadda kake kullawa wannan ramin da ka tona ka turo yan ɗariku da sunansu alhali kai ne wallahi sai ka fada ko da addu'an mutane sai ka fada kuma na tausaya maka ka ba mummunan tarihi a ce a zamaninka ne aka kai kurkuku don mutum ya ce ba a neman taimakon kowa sai Allah a zamaninka wannan tarihi ya bi ka ya bi zuriyanka ya bi iyalanka har abada ba za ka bashi ba har cikin kabari kuma ka yi abin kunya ka yi asara siyasar ka bata maka amfani ba ka jira ma abin da ke jiran ka abin da ka aikata a Abuja da abin da ka aikata a Bauchi wallahi sai ya same ka ci gaba إن الله لا يهدي من هو مسرف Allah ba ya كذاب taba shiryar da makaryaci mabarnaci ba ya taba shiryar da shi ka san gaskiya ka san gaskiya nake yi na ma taimaka maka kai da bakin ka kace 75 na zuwa gwamnatin ka ni ne akan ka aka kai ni Abuja kuma yanzu ka zo ka sa aka daure ni kake min makirci wallahi ina da imanin Allah ba zai barka ba kai wannan shure shure ma da yake na mutuwa ne ka san idan idan tururuwa Allah yana so ya karu kwana sai ta yi fuka fiki to ka yi fuka fiki ka tashi duniya ta ganka ahli sunna sun ganka yan salaf sun ganka kowa ya ganka an san da, da, da sunna kake fada da ahli sunna kake fada ka koma bayan yan dariku yan fitiyanu su ne naka mu ba naka bane bari ka zalunce mu to zaka gani insha Allah kuma ba gudu ba ja da baya ba gudu ba ja da baya insha Allah wannan fada sai mun ga karshen sa bi'iznillah sai mun gani yawwa wannan shine ta'alikin da yin sako zuwa ga ga gwamnan Bauchi in ka ji ruwanka in baka ji ba ruwanka duk abin da aka je kai duk abin da aka yi ka je kai in wai an akwai wani abu bayan kurkuku ba shine kisa ba ka kashe ai da ma sun yi alƙawarin da su kashe ni kun taba da hutuba da nayi shi commissioner sai yace za su buge ni sai baki na fit da jini za su bin kisan kasa tsakani ya fada kuma yana nan recorded to shi kenan yanzu me za ka aiwatar me za ka aiwatar ka sa ka kama ni ai ka aiwatar mana ka kashe ni mana ka ga garin ka inda ka zauna wallahi babban kuskuren da gwamnan din zai yi ya taba lafiya na ko ya sa kashe ni tabbas shi ne kuskuren da zai yi kuskuren da zuriyarsa ga baki ɗaya za su yi wallahi shi ne tabbas kai kun gani ranar da aka kama ni wallahi ni hankali na a kwance ni tunanin da na yi na ceto kada a zo a zo da jini a bauchi tsakanin 'yan ɗariku da ahalis sunna tun da yanzu faɗan an ga an gan shi an san da wa ake an san kuma gwamna goyon bayan wa yake to kada ɗalibai na su ji haushi su kama rabka wala yasa ne madana aiko nace don Allah kar wani ya wani abu wallahi ba dan wannan sakon da nayi ba da yanzu wani labari ne daban aboki kuma wanda ya tayar gwamna ne shi ya tayar dan siyasa baya wannan haukar dan siyasa baya wannan jahilcin dan siyasa lallabi yake yi dan siyasa da zan siyasa lallabi yake dan siyasa baya yakan wani categorical wani class na mutane baya yaka a dauka ko mu arna ne a siyasance kana bukatan ƙuri'an mu kana bukatan goyen bayan mu ba za ka yi treating din ba yadda ya kamata ba sanan wancan ka yi wato yanzu ka nuna kalanka kai dan dariƙa ne eh mun ganka mun ganka a wajen zikirin arasul jarima mun ganka ba ba mu ganshi ba kuma ka je wajen maulidi tun da aka yi gwamnonin mu na Bauchi Ahmad Ma'azu Allah ya saka masa Malam Isa guda Allah ya saka masa hatta MA bai taba zuwa filin maulidi ba bai taba zuwa ba saboda an san maulidi na yan dariƙa ne na yan bid'a ne idan ya je wurin kaman ya nuna nasa sai ya dubi kamu kamu irin nasu cikin kabinet din sai ya tura musu ya ce ka je ka wakilce ni amma shi saboda tsaban jahilci wurin ya je da ya je ma wata magana ta jahilci wai bai taba ganin taro irin wannan ba nace to mu mun gana arfa mu mun gana arfa ko taron arfa duniya yafi na maulidi kuma maulidi ma yaye yaye yaye na chadi sun zo na kamaru sun zo na kano sun zo na lagos sun zo baka da kuri'ansu amma ba da jahilci har yace wai bai taɓa ganin taro irin wannan to mu mun ga hawan arba in kai baka gani ba mu mun gani kuma ka nuna kalanka da yayi siyasa da ba zai je gurin ba sai ya samu wani dan ɗarika a cikin SN sa ko kabinet din sai ce ka je hukunce ne haka Isa ya gude yi haka Ma'azu yi saboda su suna daukar shawara suna jin shawara suna da mashawarta amma shi bai da mashawarta suna ƙara ingiza shi rami yana kuma shiga to wallahi za su aka ramin da ba za ka fito ba sun ma yanzu ma sun ma saka ka da yanzu duk wani halin sunna na gaskiya kana gaba da shi yana kuma gaba da kai yana kinka kai akwai yan PDP da wallahi yan gani kasheshinsa ne suka ce sun bar PDP saboda shi har abada sosai sosai ashar ma suka dinga masa sosai kaga wanda shine ranan akida saboda shi bai san fadan nan na akida bane sosai ya mai da abun siyasa to shikenan ka ci gaba ci gaba eh yanzu zan fara gabatar da malaman mu naga bari mu fara ta farko akwai malam ahmad al-ilmu zinatul fata daga Maiduguri sunansa ne na gani na farko gashi to malam sai ce tafaddal mashkuran bismillah shi dai fara sai malam Anas ya yi biyo baya to malam Anas tafaddal mashkuran malam Abdullahi bismillah Ah, kawo kirce shi
ko za ka yi magana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم assalamu alaikum yan uwa musulmi a gurgurdan shedul din mu da al-ilmu zinatul fata shine zai fara daga baya aka ce Anas daga Kano to amma shi Sheikh Adam Abdullah shi ma daga Kano yace yanzu ya fara wakiltan Anas da shi al-ilmu zinatul fata shi zai fara gabatarwa muna roƙa wa Allah Allah ya wafaka akan abin da zai faɗa mu kuma sai mu saurara Allah ya saka da alheri
wannan wannan ce ta zai yawa zare ta zare sai ka dawo da sai kamata yin su zare su sai ka kai bakin ka kusa mazo yawo shi ne zai tabbayar shi gari kira yayi yawo
إن الحمد لله
ba wani kwanan da aka wani takardar goyi ba da
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام buɗaɗɗiyar wasiƙa ya zuwa ga duk wanda yake da hankali da tunani tun daga gwamnatin federa- fe- federalism ko ka ce federal to wannan saƙo ne muke tura zuwa gare ki shi a tsarin Allah dama mafiya yawa yanzu tsarin siyasa ya sauka daga tsarin da Allah ya gina al'umma a farkon tarihi a kansa galibi mafi yawan 'yan siyasan da suke siyasa a yanzu mu mun fi su daraja kuma mu ya kamata mu zama 'yan siyasa sai muka ja da baya sai suka hau kujerar da tamu ce kuma suke raina mana hankali dan bana mantawa kanat banu isra'il tasusuhumul anbiya banu isra'ila yan siyasa su sune annabawa dan kalmar siyasa din ba ku gane larabci ce ba hausa ba ce ba kuma turanci ba ce ba su wayannan demokaradiyya suke amma kar ku manta daga sasa ne ya susu siyasatan shi yasa shakul islam ibn taymiya ya rubuta ma littafi ya ce as-siyasatu shar'iyya fi islahin ra'i war ra'iyya dan ka san shari'an nan a a siyasan nan ta mu ce baya da muka yi sai ya zamanto waɗanda ba su kai mu kwaliti ba suka shige ta to tare da haka mun san yancin mu kuma a cikin ta ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta waiwayi wannan abin da bauchi domin ta san yana faruwa kuma ta san cewa an shiga ba haƙƙin wanda yake ɗan ƙasarta ya kamata ta ja kunnen wanda baya jin magana don kar ya jefa gwamnatin a haɗarin da gaba ɗaya ma za a yi rikicewar da ba za a iya fahimtar komai ba wai abin da yake faruwa su suna ganin cewa mu kaɗan ne bai ƙare ba suna ganin cewa wai mu minority ne a halin sunna wai wannan ne tunaninsu to mu kaddara mu minority ne mu koma qur'ani mu gani minority yana nasara ko baya nasara wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan كم kathiratan bi idhnillah من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين to da haka ba shashanci bane abin da kuka ga muna yi na shiru ya kamata gwamnatin tarayya da duk wani mai faɗa a ji a Najeriya in dan ana son zaman lafiya a wannan ƙasar su waiwayi wannan kes ɗin wai me yake faruwa ne ba wai kowa ya shiru ba wanda yake nuna cewa akwai munafunci a cikin zukatan mutane yaya za a yi wai sai lokacin siyasa za ka ce ka san da mu wani irin sakarkari ka ɗauke mu ka zo ka ce za ka nemi ƙuri'ar mu mu ɗau ƙuri'ar mu mu baka amma wani ya nemi zai zo ya murƙushe mu dan zai amfani da gwamnatinsa ko wata 'yar dama da Allah ba ci wanda ba lalle ma yanzu ya hauta ba shekara hudu ya rage mata ayyaman ma'adudat ka ce kuma za ka zo ka tayar mana da hankali akan wannan to hankalin mu ba zai tashi ba saboda mu muna da tarihi akan salaf din mu ibnu taymiya ya taba tsintar kansa irin halin da malam yau ya tsinci kansa kun san wace amsa ya gaya wa masu mulkin duniya amsa ɗaya ya basu ya ce ana jannati wa bustani fi sadri aina ma ruhutu fahiya ma'i la tufariquni ana hasbi khalwa wa qatalani shahada wa ikhraji min baladi siyaha yace ana jannati wa bustani fi sadri yace ni fa da kuke gani na lambun shakatawa ta inda nake kai kawo in ji daɗin rayuwata yana kirjina shine qur'ani da sunna aina ma ruhutu duk inda zan je a duniya duk inda za ku kai ni duk inda za ku daure ni fahiya ma'i wannan qur'ani da sunna din suna kirjina la tufariquni ba sa rabuwa da ni sai musu sharhin filla filla saboda dakikai ne dan su gane yace ana hasbi khalwa in ka tsare ni ka ce ka daure ni a kurkuku to ka ce nayi khalwa ne ci zikiri nayi istighfari nayi hailala nayi salatin annabi na ƙara haske da kalkali da walwali da san me so da kin me ki na biyu ya ce wa katalani shahada in ka kashe ni na yi mai wa katali mada shahada ya ce in ka kashe ni na yi mai shahada in ka kashe malam zubar da jininsa kai a banza ya yi mai yanzu sai ka jira wa idal mau'udatu su'ilat إذا bi ayyi- الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت
Na'am, to kaga wannan yana daga cikin babban abin da zai kamata masu hankali su gane, wa in ka kashe malam yayi ne, wa ikhraji min baladi siyaha. Yace in ka kore ni daga gari na ma gaba daya, to ka ce in je in yawon bude ido in ƙara wayewa, in samu in samu in samu madaniya da sakafa da tatawur sabanin abin da da nake da shi na wayewa a cikin rayuwata. da haka babu asara a duk abin da zai safi malam mun sani Allah ya ce wa nabalukum bil sharri wal khair ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون sannan Allah ya ce wa lanabluwannakum
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات الصالحات ألف لام أحسب وبشر الناس الصابرين ألف لام أحسب الناس ألف لام ميم مم.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون kafin nan ولقد فتنا الذين من قبلكم فليع ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce am hasibtum أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وحين وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب
ala inna nasarallahi ألا إن نصر الله قريب ala ألا إن نصر الله قريب
kun gane yara qur'ani mu'jiz ala inna nasarallahi qarib nasara Allah tana ina tana ina ci gaba dai sai mun kawo wata ayar mai Allah ya ce a hunalika tuliya هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا hunalika هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا alai sunan koma dai ƙara haurawa wani gurin sai mun ɗauko أم أم حسبتم أن, تد- أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ma kana ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم idan kuka kalli- kuka kalli wannan ayoyin gaba daya akwai wanda Allah zai kyale bai jarraba shi ba sannan ita jarraba wasu muminai ma ake wa ita inna allaha idza ahabba alqaum ibtalahum faman radiya falahu rida in Allah yana son mutum ne ma yake jarraba shi alamar soyayyar Allah ne kaga jarrabawa irin wannan ta taso to da haka malam kai bushara kai masoyin Allah ne kuma Allah ya san da haka sannan ka sani wallahu ya asimuka minan nas wallahi duk mu nan ba mu ne zamu kare malam ba waye zai kare shi mu nan a awan ne mu nan a awan ne mummunan junudin ne min junudillah sannan akwai waɗanda suke a ɓoye ma Allah ne ya san su dan wa ma ya'lamu junuda rabbika illa illa Allah idan injiniya Ayuba yana nan da Allah ya zo gaban masallaci ana neman sa injiniya Ayuba wanda yake aiki a NTA Bauchi
da haka wannan duk abin da suke yi da duk wani kulle-kulle da ake mu buɗaɗɗiyar wasiƙan mu zuwa ga federal fe- fe- fe- gwamnatin tarayya ya kamata a ce manyan ƙasar nan su waiwayi wannan abin idan har kunne ya ji to jiki ya tsira an san cewa wannan abin da ake yi yana fata farawa ne da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan sannan yana so sa zuciya sannan yana saka kwakwalwa tunani sannan yanzu ya saka gangar jiki ta fara motsa jikinta to sai dai ya kamata duk lokacin da aka ce shi mutum ya ya nutsatse ne yana da hankali to fitina fa kafin ta fururi ne ake kashe ta shi sa annabi ya umarce mu da in ranka ya baci in kana tsaye kai ne in kana zaune kai ne in kana kwance kai ne kama baje gaba daya to da haka ya kamata a yi tunanin wannan abin shi ne buɗaɗɗiyar wasiƙan mu zuwa ga gwamnati gaba ɗaya da duk wanda yake ji- mai mai faɗa ne a ji ɓangare na biyu sarakunan gargajiya ina yan ahli sunna daga cikin sarakunan gargajiya to ga malamin sunna wasu sun tashi haikan suna so sai sun cutar da shi sarauta ku kuke so ko kuma tsarin Allah ya tabbata a ban ƙasa ku fito ku yi magana domin wannan abin nasiha ce zuwa gare ku don ba a san inda za ta take ba 'yan siyasa makotan da suke makotan bauchi daga kowane state duk inda gwamna yake ya kamata ya fara kallon tartsatsin fitinar da take daga nan ba a san ba inda za ta tsaya ba ko kuma ƙarshen ta dai kun san cewa duk wani mai gwamnati so yake ya gwamnati cikin salama da jin daɗi da aminci idan ana fito na waiwa za ka mulka ne to wannan abin ya kamata masu hankali su shigo cikinsa na na gaba wannan zuwa ga masu hankali su saurare shi ‘yan ɗariƙu da suke haɗa wannan fitintunan Allah ya jarrabe su ko bai jarrabe su ba wani yaro da ake cewa Nasiru Ado Musa ya zagi annabi ko bai zage shi ba da wani lafazi ya zagi annabi ba daɗin maimaita ya kalli kamar manzan Allah kamar wa mafificin dan adam mafi tsada mafi daraja wanda ya kai sudratul munta manzan Allah masoyinmu abun kaunar mu wanda in ka gamba da gemu shine ya samu in ka ga muna sallah mun yi haka manzan Allah muke kwaikwayo in ka ji mun ce innal hamdalillah haka yake in zai hudu ba duk in ka ga suturan mu shi muke kwaikwayo safararan kaya albisu min siyabikumul bayda annabi duk muke kwaikwayo motsin mu da kai kawon mu manzan Allah muka ce a rayu akan sunnarsa لقد Kuma baka da كان farko.
لكم في abubuwan ɗanda ɗanda رسول annabi sallallahu alaihi wasallam mu fa duk in ka kalli kowace ɗariƙa ba ta da suna da yake dangantuwa zuwa ga manzon Allah ɗauko ƙadiriya shehuwa an faɗi ko ba faɗi ba ɗauko shi'a sunan mawaye in ka ce shi'awa wani gungu na jama'a wanda ba su da shugaba ko idan ka ɗauko a harusiya sunan wani ne na kashabandiya sunan wani ne hallutiya sunan wani ne idan ka ga kowace tafi kowace lalacewa da taɓarɓarewa da tsinewa albarka da cewa kowa Allah ne sunan wani mutum ne wai daga wata ƙabila tijan ka san garinsu sunansa tijan shehu tijjani ka san a duk ɗariƙun su baye ba a yi ɗariƙa mai kafircin tijjaniya ba na rantse da Allah babu a duk ɗariƙa ko shi'a wallahi bata kai tijjaniya bala'i ba a tijjaniya ne fa ƙato zai kalli ƙato ya ce masa Allah a tijjaniya ne fa mutum zai zo yanzu nan muna tahowa da su malam ana su malam sani abota muka kulla kunna sautin wani malami na tura malam odiyan bidiyon sa yake cewa idan yana karatu da sayyidina ali da annabi nuhu in yana karatun qur'ani da annabi isa ulul azmi guda biyu din nan ya kawo da annabi adamu da annabi yahaya yace a gaban sa suke zuwa su koyi karatun qur'ani kuma bai yana nan a raye a Kano shi wannan malamin gwamnati bata ce kamai akan wannan kafircin nasa da ƙaryar nasa ba a cikin ti- eh, Shin Yusuf Ali da ya ce manzo Allah ne yake koyar da shi Qur'ani a karkashin bishan alulli ba ba a Kano ya faɗa mana to ai misali ma ya ce ana rubuta Allah wasiƙa haka yi masa kai a cikin ƙadi a cikin tijjaniya ne baka zaka ji mutum muna da wani bawan Allah da ya ab- dan abokina ne yayi tijjaniya ya fita ya ce wallahi ya dau azumi ya shiga cikin gari sai wani ya ce masa ka daina wannan azumin na ranar litinin da alhamis ka daina ka hutar da kanka ya ce saboda wallahi mu kake wa mu kuma mun daina karɓa
baka ji ba wanda yake ran tashin kiyama za su yi a gidan aljanna ba mai shiga sai dai yi wa Allah to to kaga a cikin tijjaniya ne fa mutum zai ce wai idan Allah ya barna a cikin alkur'ani mu muke gyara masa Allah fa da kansa duk wannan ba zagi bane duk wannan magana ba zagi bane sai cewa in na shiga masiba bana neman taimakon manzon Allah shine zagi kuma wayannan bas- babu public disturbances a gidan mutumin da aka samu kattin banza guda biyu suka fito suka ce wai idan ahlus sunna suka ƙara zagin shehunan su za su yanka mu tsoka tsoka tsoka tsoka ni abin da ya bani mamaki wai ashe dan daudu ma ya san tsoka wai tsoka tsoka tsoka ana cewa tsoka ana cewa tsoka Allah ne za a iya fahimta a yaranka tsoka ma baka iya buɗe baki ka ce tsoka ba to da kai da mace kuma mai bambanci mace ta ce tsoka ka ce tsok- tsoka a ba da Allah ka ce za mu sassara mu gididda ba sai mu san namiji ne yake magana amma dan daudi da zani yanzu yana cewa kai yanzu dan Allah ka kalle mu ka kalle mu Musa ka razana Qur'ani yana zuga mu sunnar manzon Allah na zuga mu wani dan iska kazami ya ce mu zai raina kun dade ba ku zo kun yanka ba dan ubanku kai wai mu za ku kalla ku ce za ku yanka wai mu Wan- wanda bai fasa ba ɗan shegiya ne ka ci ɗan iskan banza ku yi kabbara mana to duk wanda bai fasa zuwa mu ya zanke mu ko ya sare mu ba ba ɗan halab ba ne a kara makalla ɗan yankai suke ji da raini kuma gwamnati ta ƙale su wallahi ya mutum zai ce manzan Allah yaro ƙanƙani ya ce wai manzan Allah ƙarami wai wannan ba ta yi girma ba sai su dinga samu ɓacin rai akan abin da bai kai ya kawo ba babu ma shi a maganar kamus ɗin hausa ko annabi girmamawa ce ko babanka ba zai gayan haka ba babanka kenan mai girma ne to yaushe za a kalli wannan a mazaunin abin da za a ce wai da shi za a kama mu wai da hujja babban abin da muke so mu faɗa wanda bai fasa ba shi ba ɗan halab bane wanda duk bai fasa ba shi ba ɗan halab bane kuma wallahi wannan tafarkin da malam yake kai mu ma duk akai miki kuma na rantse da Allah ba mu taɓa jin ma a fasa wannan abin ba in ma malam ya tafi kurkuku kun ɗaure shi mu za ku gan mu muna nan in ma ya tafi wallahi muna nan ba inda za mu je yanzu muka fara abin da muke kira shine wayannan yaran ma mu mun daina kula su wannan duk shirme ne da shiririta bata mana rai kawai za su dinga yi ka gane amma amma abin da mu eh mu abin da yake bamu mamaki shine wai wani yaro wai saboda jaki ne wai ya fito ya ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi karanta a halittar Allah dan kankan wai a ce wai gwamnatin nan bata iya daure shi ba bata iya ajiye shi ba ka san ba shi yanzu wannan hukuncin yanka ne a wuyansa a shari'ance an gama da shi shi fa bushe ne gawa ne amma gashi nan yana cin tuwansa yana yawansa a gari gwamnati ta kale shi shi ba dan iska bane bai zagi kowa ba saboda me yana biya wa waɗanda suke so bukatunsu shi ne kawai karka ƙara karka rage to abinda muke faɗa a daidai wannan gabar shi ne mu in ana kallon ba mu da gata to Allah shi ne gatanmu kuma mun saka Allah a gaba kuma ba za mu janye Allah ba saƙona a gurguje wani habaici ne zuwa ga mai hankali ya saurara shi sa na rubuto shi saboda ko ni ma za a kai ni kotu shi sa na rubuto shi ko da wala Allah wani zai tunanin ya kai ni kotu ya man tantaqidun nasa bi sababin aw biduni sababin ya kai wanda kake kuwa mutane kulle kulle da dalili ko baka da dalilin yin kulle kullen idza kana hadhihi hiya tariqatuka fil hayati idan wannan ita ce hanyar da kake bi a rayuwance fa azirni to kai mun uzuri akan abin da zan faɗa na siffarka anta maridun nafsiyan psychologically baka da hankali shine sako na farko فالذي يشوه في صورة الناس وهو إنسان مؤكد وملوث داخليا ضميره أسود دم mutumin da yake kulle-kulle ya shiga nan ya ga sai ya bushe gaskiya to wannan daga cikin mutane abinda ya kamata mutane su fahimci a zuciyarsa take zuciyarsa baka ce irin faya nasun da'unil da'ul mulka lil malik ya ku mutane ku babban mulki ga masu mulki mulki wani abu ne wanda yake na waye na mamallakin mulki kaga kenan mulki na waye na Allah ne kai aro aka baka duk wani wanda yake kan kujerar mulki ya sani wannan mulkin nasa na waye na Allah ne kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala aro ya baka akwai lokacin da zai karbe wannan mulkin haka ka bar halitta ga wanda ya halitta da halitta da kake ganin zaka wulakanta to ka kyale ta ba sai ka wulakanta ta ba me ita yana sane da kayan sa shi zai sarrafa a barsa amma kai baka da hurumi akan ta ya ƴan uwa mu sani a a masu masu iya magana suna cewa a man antum ya ada al-najah ku suwaye ku gaya mana kanku wanda kuke adawa da ci gaba ka zama kana da adawa da nasarar wane da ci gaban wane to ku kusuwaye man antum ya manta ashiquna itfa' al-masabih wanda yake kokarin wani haske na annabtaka yaga sai ya bushe shi to kai wai waye kai a cikin mutane me ya matsayinka ya kamata ka tambaya ma hiya tabi'atukum menene ɗabi'arku to abinda muke cewa akan ku shine hasbunallahu wa ni'mal wakil fikum Allah ya isar mana akan ku kuma Allah ne zai mana maganin ku kan min insanin hattantumuhu mutum nawa ne a cikin mutane ku masu irin wannan ɗabi'a kuka karya shi wa dammartumuhu kuka halaka shi kuka rusa shi bisababi asalibukum ash-shaytaniyya saboda wani salon ku na shaytanci da kuke rayuwa a kansa kuka halaka wanda bai ji ba bai gani ba aqulu lakum ina mai cewa a gare ku tanazalu an daurukum fi islahin nas ku sauka daga matsayin da kuke kaiwa cewa kuna gyara mutane a baka wa aslihu anfusakum ku fara gyara kawo kanku irin ku ne wa'anda za ku ga kwantsa a idan mutum ko kuma abin da yake idan ku shine ne ku tuttiran dabino da yawan su haka zaka ga ɗabi'ar su amma sai su manta da wannan sai su dinga kallon abin da yake shaye shafi ɗan uwansu Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza hadaytum wannan shine abinda ubangiji ya faɗa a kanku na farko ku kyautata zukatanku ku tashi daga hasada da kullun zuciya irin wannan cutar da mutane da kuke yi babu abin da zai jawo muku sai halaka da tabewa ya kai mai wa mutane hidima ka saurara ka ji kai mai wa mutane hidima wa iyyaka an tandama annaka amaltan nasa bitayyibatil qalb bitibil qalbi ya kai mai wa mutane hidima kar kai nadama dan zuciyarka mai kyau ce tsakaninka mutane wa safa'i niyyatik da kyawun niyyarka yakfika anna Allah tabaaraka wa ta'ala yara khalisan nawayak ya ishe ka matsayi da alfahari Allah ne ya san abin da yake cikin zuciyarka amma su ba su sani ba da sun san matsayinka a wajen Allah da alkhairin da yake cikin zuciyarka da ba su yi fada da kai ba na farko mu san wannan alani ya cikum turzaqun Allah yana arzuta mutane ne akan kandiyarsu Allah yana arzuta mutane akan me sannan yana wulakanta su saboda mummunan me manufarsu wa man asha bi safa'in niyya najjahu Allah min kulli baliyya duk wanda ya rayu da kyakkyawar zuciya Allah yana tseratar da shi daga dukkanin wata masifa wa man asha bil makri mata bil faqri duk wanda ya mutu ta hanyar shirya mutane makirci to wallahi da talauci yake mutuwa mu maimaita wannan wa man asha bil makri mata bil faqri wanda duk ya mutu ta hanyar shirya mutane ne makirci yaya karshen sa zai koma yaya karshen sa zai koma sai Allah ya jarrabe shi da talaucin da ba zai iya ba talauci ta fuskoki da dama wada a hazal kalami halatan fi halakatan fi uznik ka sanya wannan magana tamkar wani kunne ne ko dan yara a kunnanka wanda din motsin ka tare da shi kake na farko la hilata fi rizq ba da wayo ake samun arziki ba haka ne ko baka bane da mulkin da ka samu wayanka ne arzikin da ka samu wayanka ne kake amfani da shi don cutar da mutane to ka sani wala shafa'ata fil maut mala'ikan mutuwa ba a bashi cin hanci in ya tashi zuwa ba wanda zai bashi cin hanci ba a bashi cin hanci wala harahata fi duniya sannan babu hutu a duniya in kana ganin ma zaka gama da wani ka huta wallahi baka huta ba bala'in da yafi wannan Allah zai tayar maka ba a hutawa a duniya wala rabda li qada'illahi wa qad- wa qudratihi abin duk da Allah ya kaddara ya zartar ba wanda yake canza shi duk abin da Allah ya zartar babu wanda ya sai canza shi sannan abu na gaba wala salamata min wala salamatan min alsilatil qalb khalq ba a rabo ba a kubuta daga harrasan ne kowa zai faɗa abin da zai faɗa kowa da irin tunanin da zai zuwa gare ka sai yuqalu anka ma laysa fik mutane za su faɗa abin da baya tare da kai to anan ne nace fa ya habibi billahi alaik ya ku masoyanmu daga cikin ahlus sunna masu yi mana mummunan zato masu kallon cewa wai wannan abun ma da muke taratsi muke ba wai kishin addini bane har da waɗanda wai daga cikin ahlus sunna suka ce ga ƴan taratsi ba damuwa bane wai nan fa aka ce malam Jafar din banza albanin banza wai ni da nazo na bada kariya akan wannan zagin aka bada amsar da take cike da basira da hankali wanda ba yanda za a yi da ita wai ni nayi laifi dan me zan zagi tijjani dan me na zagi lata da uzza to da da manata salisatul ukhra zan hada da ita to amma wai tare da wannan wai wani ahli sunna maridun nafs wanda zuciyarsa akwai ciwo fi qulubihim marad fazadahumullahu marad marda wai yana ganin wannan ba laifi akai to abin da nake so shine ina hada ka da Allah in lam takun ta'rifuni idan baka sanni ba fa akrimni bi husnil ban to ka girmama ni da kyautata zato in baka sanni ba to ka kyautata min zato kawai kai tafiyar ka haka aka umarce ka ba ka zarge ni a cikin addini ba domin karamata ra'a ka- ka- karamatuka ra'su mali mutuncin ka babu sama da shi in zaka iya taba nawa zan iya taba ne shikenan domin Allah khalaqaka ne kariman Allah a yaya halicce mutum an adam kariman wala kad karramna ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات لعلهم ت... لعلكم تشكو ور... وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا
wani daga cikin ahadu salihin yake cewa tannish ta'ish tanta'ish tannish ta'ish tanta'ish yace tannish ka zama careless ka damu da abin da yake gaban ka karka damu da mutane in sun ce kaza sun ce kaza ka wofantar da kanka tamkar baka san suna cewa ba to za ka yi rayuwa mai daɗi duk wayanda suke kalubalantar mu akan cewa wannan abin da muke ba daidai bane ba babu usulubi babu kaza wallahi tsabagen rashin sanin ciwon kai ne ni ba na kallon waɗannan sai mutanen da ba su san ciwon kansu ba saboda wannan fa kadiyar da ake magana kadiya ce ta tauhidi kai kuma waye kai in babu tauhidi sannan tsakaninku duk wanda ka kira ka tambaya masu wannan ciwon na zuciya tsakaninku da Allah faɗi inda aka zagi annabi zai ce babu zagi ba wanda naji ya saba akan wannan har su yan dariƙan munafukai a farko su sun tabbatar ba zagin annabi bane suka ce dai ha- sulubin ne su adab ne amma ba a zagi manzon Allah ba su kuma nasu na rantse da ubangijin gaskiya wanda ya turo da annabi muhammad da gaskiya zagin annabi muhammad da ya kace mai karami rub'atun min alqaw laysa bi tawilin ba'in wala alqasir in kana magana halittarsa idan kana maganar addini ya ma fi dukkanin annabawa to sai ina annabi ya zama karamin mutum sai ka ce masa karami har da cewa ma'ana dan kankani ka ji ba wai ma'ana tun da nake ban san wata ma'ana la'ananniya ba sai wannan ma'ana ne wai ɗan ƙanƙani na rantse da Allah ko mushrikan maka ba su gaya manzan Allah haka ba kuma sun yadda manzan Allah babba ne don su suka masa laƙabi da cewa yana da siffar aminci hatta kanu yalqabunahu muhammadin sai da suka yi masa wannan lakabin amma wai a- a- a- a bauchi a samu wani asararre ya zo ya ce manzo Allah wai an kankani to ba ma wannan shine matsalar ba abinda zai fi baka haushi kaga shi manzo Allah abinda malamai suke cewa shine kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainan nasi rajula wa bainar rijali batala wa bainal abtali masala ya kasance idan ana cewa a cikin mutane to shi namiji ne duk in aka tara mutane aka ce zaɓo namiji a cikin maza to manzon Allah yake ɗaukowa wa bainar rijal in aka tsintsinto 'yan maza da suka isa aka ce a nuna namijin ƙarshe sai a ce ga abu ɗinsu sai a nuna manzon Allah bainar abu jaruman da suka kai jarumai wanda suka cika suka suka tumbata abu wanda in suka jirkakin rinda fasa ta suke yi to manzan Allah shi ne abun bugawa mu abun buga misali a cikinsu sai da na al'aikun yadda jarumi ne tun daga ƙuruciya har girma amma ce idan bala'in yaƙi ya kai bala'i turnuku ya turnuku ya ce sai mu koma bayan manzan Allah mu tsaya sai kuma mu turo shi gaban mushrikai domin shi zai iya da su yace a nan lokacin kuma sai ka ga manzo Allah yana cewa ana nabiyyu la kadhib annabun abdul muttalib ni ne annabi muhammad babu ƙarya ni dan gidan abdul muttalib ne wanda ya isa ya fito salawatu rabbi wa salamuhu alai shi manzo Allah kana gane namiji ne in ya hau kan munbari ka annahu munjiru jaish kai ka ce yana kada wata rundunar yaki ne yanda yake bayani idanuwansu su ja jan kuma ya bada kyau haka ake faɗa a haƙƙin manzon Allah idanuwansa su bada ja tunda hadisi ya faɗa kuma dan ya bada kyau ya zo a ruwaya wannan wat- akwai wata jijiya a nan ɗinsa sai ta taso tamtali udaman sai ta cika da wani jini tana kyalkyali tana shaki sallallahu alaihi wasallam sannan idan yana tafiya ka annahu ya taƙalla idan yana tawowa ka annahu ne yanzulun fi sabab kai ka ce yana sakkowa ne daga kwari ana wata tafiya cap cap idan sahabbai suka biyo shi wallahi alazim sai dai su taho da sassafa shi kuma a lokacin wannan ce tafiyar ka annal ard tutwa lahu kai ka ce annan da kai masa kasa an matse ta ya tafi yanda yake so akan ta ta ina manzo Allah ya zama kankani ta ina malamanka ne kananan mutane na maimaita wancan ko wancan saban da ne wancan karan da na ce ko to na maimaita irinsa mun faɗa akan manzan Allah malaman ku kakab kananan mutane ne wallahi billahi lazi ba manzan Allah ba ko fatan dokin annabi ya fi malaman ku ba ko fatan dokin annabi ba inda ko fatan ya taka wallahi ya fi malaman ku mu ba muna kallon malaman ku najasa ne muna kallon su dauda ne muna kallon su tsummo kara muna kallon su ba su da karama ba su da walitaka fasikai mujrimai zindikai imamu shafi'i rahimahullah wata rana wata rana imamu shafi'i waddu law tudhinu fa waddu law tudhinu waddu law tudhinu fayudhinu ya kuri kai karatu ya dau zafi Ku- ku saurara ku ji ku saurara ku ji wallahi ba a mujamala a addini kun san girman Allah daya malaman tijjaniya abun nan da na faɗa shine aqidata da ra'ayina akan su wallahi fasikai ne mujrimai ne zindikai ne ba da wasa nake faɗa ba jama'a kar mu tara a cikin addini wanda yace komai Allah ne arne ne ko ba arne bane mu yi magana ta gaskiya wanda suka ce su suke yafa azumi arna ne ko musulmai wanda suka ce shehinsu ya fi manzan Allah arna ne ko mushrikai wanda a aqidarsu suka ce ana rubuta Allah wasiƙa kafirai ne ko musulmai wanda suke da halara guda biyar cewa wai da annabi Muhammad Allah ne daga baya zama mutum da wai Allah ne asali ma hadaratul hahutu lahutu malakutu jabarutu hadaratul hadasutu suka ce idan ka ce ha- lahutu lokacin annabi yana allantakarsa suka ce da annaba Allah ne daga baya zama mutum wanda aqida su annaba Allah ne arna ne ko musulmai su waye bokaye suwaye bokaye wa suwaye suke duban ƙasa suwaye suke mata sihiri in ka ga mahaukaci ba kai bagin dai an haukata shi waye suwa suke ba 'yan siyasa sa- sa- sa'ar ƙarya idan ka ga karuwa waye ba ta sa'a in ka ga barawa da guru da laya waye ba shi in ka ga mai mota ya sa hoton wani mai kallon rana ya ce maka wai shine yake kare shi suwaye Imam Shafi'i rahimahullah sai na baku wannan kissa. Ya zo wajen wani wane ne wane ne murisi, wane ne murisi dai na manta sunansa Allah ya kara mantar da ni. Da ya zo zai ɗau karatu sai babar wannan mutumin da kansa ta zo. Ta ce kai me ya kawo ka wajen wannan? Ta kawo Imam Shafi'i sai ya ce wa Imam Shafi'i ya ce na zo ne na ɗau ilimi a gurinsa. Sai babar shi wannan murisi din fa da kanta ta ce ama alimta baka san cewa annahu zindik cewa zindiki bane ta ce ta shiga tafi eh eh shine ta ce ta shiga tafi abinka kar ka koyi karatu a wajen zindiki uwarsa ba ta saba masa bishir murisi kwarai kuwa uwar ai na ce Allah ya manta da ni ya ka tuna saka to ina ruwa na da an cire sunan arne zindiki ina ba ta fahimci wannan to wannan mutanen mu abin da muke so da su abu ɗaya ne sun kuma kasa shi sa aka haɗa mu da gwamnati shine su fito a yawwa na matuna maganar da nake muku ɗazu shine kowace aƙida da mai take sanadin kanta tijjaniya tijjani ƙadiriya abdulkadir wane ne wane da Allah in ka zo ka ce ahalus sunna da ba suka suka jingina kai ka ɗauko sunna da kowace ma'ana ka san ta ce ai izala mu ma kaddara mu ɗan izala ne yau me aka ce izalatul bid'a mu tsaya iyanan me za a yi anan izalatul me me za a yi a rusa bid'a a karyata a tsine mata albarka sai a tabbatar da me wa iqamatu sunna dan Allah dan Allah izuwa ga mai muka dogara alaikum su kuma suna kiran ka zuwa ga wani mutum to a iya nan in dai mutum ba jahilci zai ba annabi fa bai san shehu tijjani ba bai taba ganin sa ba kuma ba zai gansa ba bai san yin yasi ba bai taba ganin sa ba kuma ba zai ganshi ba bai san abdul qadir ba bai san shi ba bai ganshi ba kuma ba zai ganshi ba in yasi ba ko ya san shi yau abdul qadir abdul qadir nake magana ko mai alguniya ko mutumin kirki ne ahli sunna ne Allah masa rahama abuwan shine mai alguniya ba shi nake nufi ba amma wayannan duka ba ruwan manzon Allah da su na rantse da Allah tijjani in yazo gaban Allah dukan tsiya zai ci korarsa za a yi da mala'iku da bulala haka in yasi wayannan da kuke gani lata ne da uzza wallahi ba su da wata kima a gurin mu abu na karshe da zan ta karkare da shi saboda lokaci yan uwa masu daraja an yi maganar an kira malam kotu to in fa da gaske muke lokacin da za mu gane malaminmu ya yi bai hidimar banza a kanmu ba ya yi lokaci ba ya yi na rantse muku da girman Allah da ina nan malam zai je kotu tun karfe shida na asuba ina nan don aje gamu su alƙalansu sun cewa malam fa ba wai kara zuba bane kar mu zauna mu zama wawaye za a ci za ba a ci mu da yaki wannan abin fa da kuke gani in ba mu yi wasa ba muna kallon sa a hankali za su samu mu zubar da hawaye ba saboda kanka ka sani kai mai kan zuciya kanka ka sani kai ahlus sunna wanda ba kullun yake lalubar ka fa ba ka fa san me yake kullawa a ransa ba akwai wanda ba baya jin wa'azi إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا ne Allah da ya halice su ma ya riga yanki ya ce ba za su imani ba a haka za su mutu ballanta na kai da ka mi cirar dan gona bahaushe mu je mu tsaya a kotun mu ga mara kunyar da zai taba malam mu tsaya iyayi tsayin daka kuma wallahi mu ba ma san mu rigima da kowa da za a kyala malam ya darasin sa ya karatun sa ina ruwan malam da wani kaga tun malam yana kara a wasu abubuwan yawan kuka ji mukaddimar sa ya hakura ma da karar tun yana rallaba ku a wasu abubuwan yau ya hakura ya yadda ma a yi rigimar kawai ta ayi ta ta kare to wallahi yanda yake ji haka muke ji wallahi yanda yake ji haka muke ji a cikin ku gaba daya masu adawa da mu wanda Allah zai shirye shi Allah ya shirye shi Allah ka fi kai gwani ne wajen irin shirye wajen shirye dan adam Allah fatan da muke Allah ka shirye su Allah in ba za ka shirye su ba Allah yanda ka bawa annabi Musa kariya ka dilmiyar da fir'auna Allah ka bamu kariya ka dilmiyar da su Allah yanda ka tsamo annabu Yunus daga cikin kibi da lafazin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ka tseratar da mu da malamin mu su kuma Allah ka dilmiyar da su a cikin kifanya Allah yanda ka tseratar da annabi Nuhu ka dilmiyar da duk wanda bai ba annabi Nuhu ba yursilu samaa alaihim midrara ya Allah ka saukar musu da hanyoyinka na takurawa kun san Allah ya iya takurawa in ya ga dama sai ya sa maka ciwon sukari da hawan jini da ciwon kwashako da ciwon kan da baya warkewa da ciwon ido ya makantar da kai sai a ganka kuma kullum a wilcaya ana tura ka wassalamu alaikum wa rahmatullah
alaikum mun saurari tambihi da sako daga wajen sheik adam abdallah daga kano idan ba ku ah, manta ba ko kuma idan kun lura lokacin da yake darasi yake karatu ya hauro to sai ina dan lallaba shi kasan shi matashi ne Ah, dole sai ana dan sassauta su a hankali idan ba manta ba akwai doktor yahuza da hamza daga jami'a ta yobe wadda ya kawo mana ziyara nan ya dan mana nasiha cewa murga dan sassautawa kar mu biye ma waɗancan idan za mu biye musu zagin da suke wa malamanmu eh da magabatanmu da salaf to sai mu ma mu ta ce da mu mayar musu da wannan zagin sai mu zama ɗaya da su sai za ku ga nake cewa ya dan sassauta tare da cewa an san jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mislaha fa man da alaikum fa atadu alayhi mislimata idan mu ce muku ta'addanci Allah ce ku masa in ya auka muku ku auka masa in yayi muku mummunan abu ku masa mummunan abu amma da za ku yi hakuri fa huwa khairul lisabirin an gane wannan Allah sa وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به Allah ce in kun yi uquba punishment ku yi yadda aka yi muku eh ولئن صبرتم لهو خير للصابرين da za ku yi hakuri shi ya fi alheri ga mai hakuri don don bayan cutar da kai da aka yi kai hakuri a- a- bayan- bayan cutar da kai da aka yi kana da dada- lada hakurin ma da kai kana da lada an gane amma wanda aka cutar da shi ya rama da ya laifi ba amma ladan hakuri kuma bai da shi kenan wanda aka cutar da shi ya hakuri lada biyu ne ladan cutarwa ladan hakuri an gane wannan sai mu ce eh, malam abdallah eh, adam abdallah allah ya saka da alheri allah ya biya shi kun san yadda muke kala daban-daban wani ne kaure wani mai siriri wani baki wani fari wani dogo haka usulubin mu yake haka ɗabi'ar mu take wani yana da zafi wani yana da sanyi hatta cikin annabawa nabi musa yana da zafi nabi isa yana da ne hakuri cikin sabon manzo allah haka suke abubakar yana da ne abubakar yana da sanyi amma umar ba yana da zafi to haka muke muma yau wanda ya ce usulubin da yake shi zan yi to gaskiya wannan azzalumi ne ya zalunce ni in ni na ce usulubin da yake bi shi he- he ya binawa na zalunce shi hakan nan masu usulubi ku ji tsoron Allah yanzu jama'a da mata da maza sun fahimce ku har ma suna dangana muku munafurci me munafurci gashi yanzu abinda waɗannan yan bidiya yan ɗariƙu suke bukata a yi mana an yi kuma kuka goya musu baya da cewa mu bamu da usulubi kuma suna ba da reference da maganganunku da shi suke hujja ci ai malaman sama a yan uwan sama ahlus sunna din ma salafiya din ma sun ce abin da aka yi su adabi ne bai bai usulubi ba da maganan ku suke kaba hujja a lokacin da muke maganan tauhidi muke maganan aqida shirka ta cika kasar nan shirka ta cika duniya an mata da da'awan tauhidi an kyan mata da kiran tauhidi hatta ta kai ma aya a cikin fatin da muke karanta ta sau goma sha bakwai a rana an mance da ma'ananta an mance abin da ke karantarwa har za a iya kai mutum kotu har za a iya tsare shi har za a iya ci masa mutunci har za a iya masa karya wai ya zagi annabi dan ya fassara ta yadda take kun ga wannan ai yan usulubi ba kuma ba kuma na adalci ba wallahi ba kuma na adalci ba kuma Allah in kai gwasa Allah zai kama ku kamar yadda yanzu kuke shiga kaskanci ake ci ataki in suka yi magana ku duba comment din da ake mana ku duba comment da ake yi tsine musu albarka ake to ci gaba kai ko ci baya to wallahi sai kun je gaban Allah ma tukunna a lokacin da muke faɗa da shirka ake kokarin a kashe mu malam Jafar an kashe shi akan me aka kashe shi akida shirka ilbani kan me aka kashe shi kudin gwamnati ya sata fashi yayi ko wannan yayi ya kashe wani ne me yasa aka kashe shi to wallahi abin da suka yi wa albani suka yi malam Jafar suka yi shi ake so a yi mun ba ku gane ba wallahi tallahi shi ne dan halin suna sun zama kamar waɗansu sokaye ku zo kuna warware kanku da kanku a lokacin da su ya yi laifin ma sai gashi yan uwansa yan ɗariƙa suna kare shi da ƙarya suna nuna cewa wai sabakun lisan ne wai wai menene rigayen harce ne oh rigayen harce ko mu namu kuma fa ba uzuri ko ya daga yana suna su zama kamar wasu sokaye ba san duniyar da suke rayuwa ba ba san da wasu ke gwagwarmaya ba eh mu ba mai da haɗin baki ba in na yi ba daidai ba kamar mun da raddi in kai ba daidai ba maka da raddi amma dukan mu da ni da kai Allah zai mana kunci gwargwadon kyakkyawan niyyarsa idan niyyanka da kamar mun raddi kyakkyawan niyya ne ita ce iya fa'intanka shine iyakan ijtihadin ka wallahi baka yi laifi ba ka samu lada idan ni na mai maka da raddi na yi ne tsakani da Allah iyakan fahimta na kai kuskure iyakan ijtihadi na kenan wallahi zan samu lada ko na yi kuskure amma kare zan to akwai hasada kare zan to akwai hikidu kare zan to akwai cin cin gaba kuma yanzu abin da muke gani yake faruwa kenan Allah ya sauwaka Allah ya saka ma Adam Abdallah da alheri yanzu da mu kira to ga ilmu zinatul fata ga malam Anas yanzu a cikin kuwa dai fara to kaji ya ce kai da ka fara tafaddal mashkura bismillah Allah Allah yau ba ka Allah yau ba ka Allah yau ba ka alaran ma wannan kadan yi hakuri tunda kai dan gari ne akwai shatima na alaran momi daga Maiduguri shine dai zai zauna anan bismillah kai dan gari ne akwai alaran man malam Jafar ma marigayi wanda yana kokari shi ma ya zo ya tuna mana da malam Jafar insha Allah eh mun yi magana da shi bismillah alaran ma bismillah bismillah alhamdulillahi alqa'il إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله هك جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وأشهد أن كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله لا يملكون شبرا لولا أن مالك الملوك أملكهم وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله لا يجدوا ما يأكلون ويشربون لولا أن أطعمهم الله وسكاهم وأشهد أن كل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله صلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abun da zan daura kai magana ne guda biyu malam kai ka jingina ka zauna karka yunkurin za ka ja aya don ba na magana da yaren musulmai ina musu magana da yaren su ne ka gane yawa idan zan yi magana idan zan yi magana yare musulmai ne zan bukaci ayoyi da hadisai da yaren su ne kawai zan yi magana na biyu kuma raddi ga malamai guda uku raddi ga malamai guda uku biyu a maiduguri daya a kano kuma dukkan su magana su suka yi akan dr idris habibullahu wa ra'ahu malam kafin na shiga cikin karatu kai sai akwai wani malam musa yaula a nan adamawa ya ban sako na gaya maka lokacin kake cikin kurkuku wallahi tallahi ana neman sarakan ginin masallaci ya bayar da nufin allah ya fitar da kai a cikin hannun azzalumai wannan sakon na yi alkawari tun a maiduguri na yi daukonta na zo na ajiye ta a nan gurin amin ya rabi ya so ya ji muryan kama da kafin sani zan hada gwawa insha Allah ta'ala malam adam Allah ya kara ma lafiya ina yake ya ce zindikai ne ya ce kaburai ne ya ce mushrikai ne shine zan yi magana sannan kuma wanda yake cewa wai Allah ya wadaran irin wannan tauhidi in ji malami da yake Allah ya wadaran irin wannan tauhidi tauhidin da yake kai mabiyansa zuwa kurkuku tauhidin da yake kai mabiyansa zuwa kurkuku sannan na ɗaya kuma ya magana kan ibnu taymiya alaihi rahmatullah ibnu taymiya alaihi rahmatullah duk da yadda mushrikana suke kai kawo ba wanda ya yi saye magana akan dalilin shigan ibnu taimiyya kurkukun na farko ba sa iya faɗi ibnu taimiyya alaihi rahmatullah dalilin shigansa kurkuku na farko yana kamar dalilin shigan dr idris wallahi ibnu taimiyya alaihi rahmatullah aka ce zai tara hankulan al'umma a san da aka zagi fiyayyen halittu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sai da ya kai kara zuwa wajen sarki ga babu da yake tafiya a gari an zagi fiyayyen halittu a dauki mataki da suka juya maganar baya suka ki kulawa mutanen gari da suka fusata su suka dauki hukunci a hannu wannan da ya zagi annabi suka hukunta shi daga bisani sai suka ce wa ibnu taymiya ne ya tara hankalin mutane aka kawo shi gaban sarki aka yi masa bulala aka kulle shi dalilin fitansa ne ya rubuta littafin asarin masulur ala shatimin rasul to shigansa guda hudu duka ibnu taymiya alaihi rahmatullah dalilin sa karatu ne Allah ya kai shi kuma abubuwan da ya kai shi guda bakwai kurkuku har yau dukkan sun halu suna suna wannan abun ne suna kan wannan fahimtar abun da ya kai ibnu taymiya kurkuku guda bakwai duk ahal suna yanzu haka suna kan wannan abun ne ba wanda ya gauce to amsan ka kai ɗayan ka samu kai na biyu mai cewa Allah ya wajaran irin wannan tauhidi tauhidin da yake kai mabiyansa kurkuku to haka ya faɗa malami ne ba malami da ni da yin kana abubuwa ne ban kulawa malami ne zan masa dukan da ba zai kara warkewa ba ni zan maka tambaya malam an kai ka kurkuku sata kai aka kai ka tijjani sata ya aka kai shi ku tambayen tarikan tijjaniya ku tambaye dan tarikan tijjaniya ku ce da shi waye Usman bin Muhammad a duniyan tarihi waye Usman bin Muhammad shine shugaban da ya yi wa Shehu Tijjani bulalan siya akan buga jabon kudi fake money almajiran barawo ne yayi almajiran mai buga jabon kudi ne wallahi tallahi jabon kudi yake bugawa wannan misdakin wannan magana akwai ta a jawahiru ma'ani juzu'i na farko babi na farko fasali na farko wallahi jabon kudi yake bugawa aka yi masa bulala aka kulle shi daga bisani kuma aka kore shi a garin tilmisan ya zo garin abu sabon nan ma Muhammad bin Usman bin Muhammad ya ce nan ma ba kasan kamar za a kore ka aka kore shi akan yana tara yan kauye da manoma yana koya musu akidan kowa Allah ba nan ne kadai bane ba farfajiyar mu da kuka ce almajirai ibn taymiya kuke surta da mu jiga kurkuku ku ne fa kuka ce mu almajai ibn taymiya ne to wai mu kuke surutarwa idan shiga kurkuku wannan baya surutar da mu fa wai dama malam kai ka dauka karatun nan ne bara maka haka ba wai dama ka dauki wannan tafarki ne ba a yi maka haka na san da wallahi tallahi daman ya sani ai ba da farko bane kuma wa- wannan tafiya ce mai kaya dama yan uwa ku ji wai ba fa mun dauki malami ne ba kawai zai koyar mu irin wannan tauhidin mai zafi a bashi ya kwanta a gidansa lafiya kalau ba a taba yi ba a duniyar tarihi kuma ba za a fara akan shi ba sai dai ba da ikhlasi wallahi ba za a bashi ya kwana ba wala yazaluna yukatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u ba sa gushewa wannan shine makamin su an ce mukabara yace ya amsa ba haka aka yi ba ya ce an ce muka bada ce ya yarda muka shiga zuwa zuga muka zo garin muka ce ba ma shi kare bane dukan wani fa za mu tafi in rasu jarima ne mala ya gama da shi in kana nan karnukan nan ne da mu za mu gama suka ga abun ba zai yi ba ta- kuma ma na ji labari yanzu ake faɗa ba waya da suka ba su shawaran su janye wuce mukabaran ahlus sunna ne ko kun gane wannan waɗanda suka sa su janye mukabaran ahlus sunna ne ƴan izala ne to babin mukabara suka ga ba zai yi ba suka zo babin tauhidi nan ma nan ba zai yi ba duniya duk ta ansa wannan maganar to ba zai yi ba waye public me public me ni ba dan bauchi bane da Allah koyi hakuri ina bukata anguwa ne goma a nan gurin mutumin mutane anguwa goma kawai me public kai ina dan bauchi mal daga ina Ibrahim ba koyi na to na biyu wani anguwa na biyu banda wani anguwa eh sai wani anguwa to nasarawa uku anguwan dawaki hudu eh eh hudu gudu oke to kai daga gudu guda biyar kai kuma ba eh ko farfada zango sai ya daga nan ya sa guda shida eh a don haɗu bakwai kai fa takwas tara ya isa da Allah kurin da kuka ambaci anguwa ne ku mike sama ku saya ku yi hakuri kowa ya mike duk wanda ya ambaci anguwa sai ya mike sa anguwa ya take saya da Allah anguwanni ku goma da kuka lissafa anguwa goma da kuka lissafa don girman Allah ba don ba don mutane ba ba don kyamara ba ba don kafara ba yaya matsayin doctor yake a anguwannin ku yana kawo rikici ana surutu a kansa ban gane me public ba fa no mu gane ba no mu gane ba ina ga fitiyan nan sune public din islamic ne ba dare fitina islam sunne
kai zaman ku to bari mu ga public anan eh
mai yiwa waɗansu ba su gane ba kun san an yi a cikin wannan takardar ƙara akwai inciting disturbances zuga mutane su yi rigima su yi rikici a yi tashin hankali na biyu public disturbance ne daga hankalin mutane to an zaɓi misali aƙalla anguwa goma a nan cikin garin bauchi shine ya tambaye su ya ce wane irin sani suka yi min na ta da hankalinsu na zuga su ta da hankali suka ci abin da suka sani salama salama to yanzu ma ga dan iskan alkalin da zai daure ni a matsayin na yi public disturbancing shi ne al'ilmu zai tabbata yake cewa shi a yadda yake fahimta fitiyanul islam ko kuma fitina islam to a wurin gwamnati da wurin waɗannan mutane su ne public mu dukkanmu ba public ba ne wani suka zo za su faɗi wani irin tayar musu da hankali aka yi idan an ce kara kira in yasu shine tashin hankali to mun tayar in an ce kara kira tijjani barawo mai kuɗin jebu wanda ya a ku daura da Allah ba fa yana zagi bane yana cikin jawahirul ma'ani yana cikin jawahirul ma'ani a rubuce kyau tijjani ya je kurkuku saboda kudin jebu ni kuma na je ne saboda tauhidi kun gane wannan ko ba ku gane ba
kai akwai kari akwai kari guda da har yanzu malan da bakinsa ya ce ya je kurkuku saboda tauhidi kuma duk mun shaida hakan shine to bari in lissafo wanda suka je kurkuku saboda zindikanci saboda shirka da kafircin waɗansu kashe su aka yi waɗansu kulle su aka yi waɗansu koran su a garin su aka yi kuma duk garin kakaf suka yarda zindikai ne shi ka yi yanzu mun tayar ma ba mu san ko ɗaya ba su waɗannan garin gaba da kaf suka yarda zindikai ne a kashe kafurai ne wannan shine public disturbance na ainihi kenan na farko bayan shautun jani zunnunul misri a garin su ake zindiki ne an kore shi so bakwai a garin su wallahi aka daure shi kem da igiya daga garin misra zuwa garin bagdada yan misra gaba da kaf ka ji ka dauki wannan kalmar yan misra gaba da kaf suka ce za mu biyo har bagdada mu ba da shaidan zindiki na kar ya dawo gida tijaniya ne ko gangariya na da na biyu samnun sumnunul muhib shi ma din dan tarikan tasu ne khalifa ya umarci a yi masa bulala aka yi masa bulala bila adadin a matsayin zindiki ne na uku sarbun abdullahi tusturi a garin basra aka jefe shi da kafirki da zindikanci karshe aka kulle shi ku dinga lissafi ne ba zai ba don suna da yawa sun kai ɗari yawa Husaini Hallaj kwarai kuwa Husaini Hallaj garin gaba da gab suka saka sa stampin cewa kafiri ne zindigi ne kuma malamin shautu jani ne sanda za a kona shi bayan za a kashe masu aka ce kar a kashe wari shi dami mu a gari a gashi bayan gari a kashe banza aka kawo bayan gari aka kashe aka ce gawa ma a kona gaba da aka kona gawan wannan halaj mai cewa shi ne Allah din na nawa ne ba sani ba junairu shahidu taifa shi ma an jefe shi da kafirci cikin tauhidinsa aka ce shi madan zindiki ne amma dan shi akwai kai kawo zance a ciki a cikin luma imamu tusi ya kawo haka kuma tabakatul kubra shi ma mana magana na lissawa gaba da sha'arani ya kawo malam na gaba Muhammad bin Hudayr al-Balakhi a duniyan tarihi ba garin da ya an cika da mushrikai irin na sufaye kamar garin albala to a nan garin ma din aka kafirtar da shi aka ce zindiki ne aka kulle shi na gaba Abdullahi bin Abi Jamra aka ajiye majalisi guda aka je ka zo ka kare kanka akan abin da ka faɗa a janibin Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa kare kanshi aka lazintar da shi aka hukuntar da shi karshe aka kashe shi hakimu tirmizi wanda ya littafin ilal shari'a illolin musulunci littafin ta kenan illolin shari'a akan wannan aka hukunta shi kashe zindiki ne mutum na gaba yusuf bin husaini tarago shi ba aka jefe shi da ita wannan kashi kashi kashi da wanda za a gwaguya a ajiye da nan kashi dai ai ko ya san kashi ala ne kace kashi ko yawa jefa shi da yanda kasan kare aka masa jefan kare kaman kare aka masa jefa da kashi akan ya shiga hurumin fiyayen halittu ya jefi annabi da wani abu da ba ce ba ya kuma shiga hakkin Allah subhanahu wa ta'ala kace shi madan zinde kenan Abul Husaini al-Bushanji shi ma wannan aka ce kafir ne zinde kenan a garin gaba da kaf aka kore shi aka ce wannan kazanta ne Abu Usman al-Maghribi shi ma garin Taif aka ce zindiki ne aka kai shi kasuwa aka shafe gawai a fuskansa ana yawo da shi a cikin gari ana masa bulala karshe kuma aka kore shi a garin gaba daya nawa ne to subuki malam subuki shi ma na an jefe shi da kafirci aka ce zindiki ne na gaba imam abubakar alkabisi a garin magrib aka daure shi kaf aka kawo shi misra garin hadda sarkin garin suka bada shaidan wannan zindiki ne a kashe shi aka kashe sannan kuma sheikh abu abu maryan almagrabi shi ma din shi ma aka stamfi cewa kafirin a kashe sarkin garin ya kashe shi sha hudu sannan kuma abulkasim annasrabazi shi ma garin basra aka ce kafir ne zindiki ne aka daure shege sannan abu abdullahi ashijiri abokin abu hafs al-haddad kenan shi ma aka ce kafir ne a kashe banza aka kashe shi sannan abu hasan al-hasri aka ce zindiki ne garin na wai ba daidai kuma mutane suka ba shi suke ba shi da ba fa garin ne fa wadansu har da malaman garin wadansu kuma har da sarakunan garin suke sa su tambi cewa kafir ne a kashe da yawa an kashe da yawa an kora da yawa an kulle sannan har ila yau kaga sunnan su ne ai dama su ne suke da aibin suke jifan wani da wannan aibin na gaba
ƙarin bayani a nan shine don Allah a tarihin Najeriya gaba ɗaya kakaf tun kafin zuwa Shehu Usman dan Fodiyo Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa har bayansa zuwa yanzu an taɓa samun mutum ɗaya tak ahlus sunna wadda aka masa hukunci ko na kisa ko na ɗaure akan zagin manzon Allah an taɓa samu duk waɗanda aka samu su wane ne wallahi su faye ne yan tijaniya su ne to wannan ya isa mai hankali ya gane cigar
ibnu somnan ban san nawa ne ba sha takwas da aka kashe shi aka ce kar kowa ya halarci jana'izansa kar kowa ya halarci jana'izansa ‘yan gidansu kawai ‘ya'yansa da matansa su binne shi aka ce zindiki na shaitan alimamu abulkasim ibn jamil shi ma aka ce kafuri ne zindiki ne aka kashe shi a garin nasu imamul gazali an bara fatawan kafuri ne amma shi bai tabbata ba a garin sun mana ijma'in garin gaba daya amma yana maganganun da kafirci ne san sakai sai kawai wannan tabbata har aka bara fatawa a garin akwai na ihya ulumuddin aka aka kona gaba daya sannan na gaba abul hasan ashazili a garin magrib aka taru aka sa stamfe cewa shi ma din kafiri ne na'ibin iskandariya ne yayi wannan yayi ya jagoranci wannan matsalar aka bara hukunci cewa wannan huwa zindiki zindiku ne wannan aka yi shi Sheikh Ahmad ibn Rafa'i shi ma kace kusan malamin zindiki ne ina tun da kuna ana magana zindiki zindiki ba kusan mai ma'anar zindiki ba zindiki irin rasu jarima ne wallahi irin shi ne ba ku gane ba billahi allazi la ilaha gairu irin shi na zin da yake wanda zai boye kafircin ya nuna mutane musuluncin alhali ainihin tafiyan akan kafirci aka gina ta wannan shine ma'anar zindiki in ba ku gane ba sai in kara ganar da ku to al-imam abul kasim abul kussi na na zindiki ne ibnu ibnu barrajan malamin ibnu arabi ne ibn barra jamal ibn arabi ne shekin nasa ne shi ma aka ce zindiki ne aka bada shaidan shi kafiri ne a garin gaba daya shi ma muhuyirin ibn arabi din da kansa ibn kasir ya ce a cikin ibn taymiya kai ya ce a cikin a cikin majmu'u fatawa yadda ya mutu da zaran ka ga shi ya ce kasan ba wali bane yace wallahi yanda ka zama kaman toka ya zama kaman toka toka ayin mutum ya zama kaman toka haka wallahi duk suna kake masa baraka ce wannan wali ne ya mutu ba sai da zama tamkar toka tukun ya mutu duk kafircin duniya shine ubansa ibn arabi ba har imamu zabi yace in har a duniya babu kafirci a cikin fusutul hikam to a duniya ba kafirci
sufi ne kuma yace aina da littafin mai suna imanu fir'auna suna littafin imanin fir'auna maganganun sa ne yawa aka kawo a ciki shi a wajen fir'auna ma mumini ne firawuna to yanzu kai bari mare mu je tukuna sannan kuma akwai Sheikh Abdul Haq bin Saba'in wanda yake cewa laqad hajara ibnu amina wasi'an yana kira annabi da ibnu amina ka duba fa yace dan amina subhanallah ya kulle kofa ya kulle kofan da yawa hai su kala la nabiya ba'di ta ya zai ce ba annabi a bayansa wannan duk su a wajen su tauhidi ne namun ne shirka namun ne su'ul adab ne yayi shi karanta na fada nace kai Allah ko masa da hikima yake aka ce malan su'ul adab su'ul adab su'ul adab ko san musa ka Allah jarbe to miyar ko san miyar su'ul adab ta fi sauki sauki akan miyar kuma abunda mala ya fada ahlus sunna kakaf suna kan wannan matsalar ne daidai kun suna cewa a uslubin ne amma abun da ya fana shi ne su kuma nasu sun sa san fi cewa yayi kuskure dukkan su sun yadda da ya kuskuren ko to malam na gaba abdulsalam bin mashish na na nishin na a garin bagada da aka ce kafir ne a garin magrib kai aka ce kafir ne shi mana aka kashe shi muhammad arwajin al'uriyan kenan shi ma ne aka ce kafiri ne garin yana yana daular usmaniyun aka ce shi ma ne kafiri ne usmaniyun ɗan daular su suka gashi garin misra abu da abbas ahmad al-mulkib ɗan gari suka ce shi ma ne wani duk waliyan tarika ne ba wallahi wannan ai kaza ne wai ce da nan tarika ne ba kafirci yanzu wai ku ne kuke da bakin magana ibnu taymiya ibnu taymiya bari kawai in dinga kama suna kawai wanda zan sauka ba da dukkan wallahi zindikai ne gafure ne abul abbas ahmad ibn mulsim abul fatih al-wasiti abdullahi ibn muhammad al-arshi al-murjani muhammad al-kaunawi ali ash-shibli sayyid ibrahim al-jabari husaini al-jaki abu abdullahi husain ibn maki as-sabai abu abbas ahmad ibn ata abu hamza as-sufi Muhammad bin Musa al-Fargani Abul Husaini an-Nuri nawa ne nawa 79 29 30 ko Abu Hamza al-Baghdadi Abubakar az-Zakkak Ashham war-Rakak eh haka kika shi Adi ibn Musafir Abu Hayyan at-Tauhidi Shihabuddin as-Sahrawardi Lisanuddin bin Khatib abu sa'id al-harras abubakar al-kasimi abul kasim al-bahrabazi abul hasan al-basri ibnu sham'un abul kasim ibn jamil abu kasim ibn kissi ashe ibn abi jamra abul abbas ibn ata sar ibn abdullahi wadannan ga wadannan dikai ne a gare su kuma sufaye ne ba mu muka gaya ba yan garin su suka bada shaida a inda aka haife su littafi kuma ka je ka duba na daya ka je ka duba alluma na imamu tusi duk wannan ne sabon nan sabon gaba da karka ba daya luma na imamu tusi
jama'a kun ji abin da makarya faɗa kwanakin baya akan matsalan abdul jabbar mataimakin limamin abuja kun ji abin da ya faɗa waɗannan mutanen ya ce duk an kashe su akan siyasa ne amma yanzu kun ji akan zindikanci ne da kafurci to ya faɗi haka ne don ya kare sufa ya kare yan tijjaniya to daga yanzu ƙaryarsa ta bayyana gari ne daban-daban ƙasa daban-daban amma ya fito ya ce a duk wanda aka kashe su saboda yana ba da kariya wa abdul jabbar Allah ya sawwaka Allah ya raba mu da ƙarya yanzu ma ya fito yana ba mu wannan ɗin ɗan nan garin ma ƙarya yana bashi ya wai wai ya wai ya wai ya ce ma wai ya cika cikakken imani tunda ya dawo ya janye oh ba ku ne akan kadiya abdul jabbar da kadiya ku dinga karantowa ba cewa ko mutum ya tuba sai an kashe shi sai dai tuban sa ya masa amfani a lahira muka ce kun faɗi gaskiya oh yanzu ne kuma tuban sa ta masa amfani wani a duniya ko saboda naku ne muta'assibuna da jajila bana Allah saka da alheri
amina karamakallah to yan uwa daga ƙarshen da zan faɗa shi ne mu gane mu abu da muke faɗa shi ne jarrabawa dama mun san akwai ta jarrabawa riga ne bal tufafi ne na tafiyan nan ba yadda za ka ce za ka yi da'awa kira zuwa ga Allah a kadaita Allah da komai wallahi tallahi ta irin wannan ya faru da kai sanda muka gani yana faruwa muka ga a rubuce a littafin bugiyatul mustafid na 'yan tarikan tijaniya suka rubuta cewa duk wanda yake a takin din malaman su jinin shi ya halatta mun san dama wannan al'adar su ne muka yadda muka dauki wannan tafarkin kuma mun ga ana yi an kashe shek jafar mun gani a idonmu an kashe shek albani muna gani ana kashewa din kuma muna tafiya a hakan dama mun san akwai ba amma tun da babin ilimi ya gagara bari a nemi agajira wanda ba na ilimin ba amma mu dama ba mu kama kowa ba waye mai taimakon mu wa muka kama wa muka dogara waye mai agajin mu da wa muke dogara malam kana maka wanda ba wanda ba wannan ba alquran sai haka duk abin zai ba alheri ne gare ka alkhairi gare ka insha Allah ta'ala Allah ba zai kunya taka ba Allah ba zai kunya taka ba mana sai dai maki ya ji kunya sannan zamu takaita Allah Allah ya albarka mu da muka muka ji to na ga kuma ƴan uwa sun halarto duk wanda ya halarto Allah ya kai shi gidansa lafiya mai da shi gidansa lafiya abu da muka faɗa Allah ya saka mana gaba daya subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik amin ya rabbi